أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايا هكا يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دتقص قوتا نبيار هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda haka in ya dace wa 23 watan 1 miladiya na 2020 insha Allah ta'ala za mu yi darasi na takwas afwan darasi na tara a cikin littafin ahkamul janaizi wa bid'uha a darasi na ƙarshe muna magana akan abin da ya shahi ma'alal hadirina ba'da mautihi abin da yake kan waɗanda suke tsaye a kan mutum bayan ya bar duniya to malam ya ambata mana abubuwa da dama wanda kusan abu na ƙarshe da ya ambata mana shine a gaggauta zuwa abin ne shi wannan mutumin da ya bar duniya imana kar a yi wasu jinkiri akan cewa a kai shi abin ne shi sannan kuma malai ke cewa abin ne shi hallau a garin da ya mutu ba sai an ɗauke shi an kai shi wani waje ba a dalilin haka har malin ya kawo mana hadisan manzalla sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda suke nuni akan haka kenan insha Allah za mu tashi abu na gaba abin da yake kan waɗanda suke tsaye akan mutumin da ya mutu bayan gaggauta binne shi sannan kuma a binne shi a inda ya mutu kenan ba sai an ɗauke shi an kashe wani waje ba misali daga nan kun kai shi wani gari magani daga a can sai ya mutu to ku yi ƙoƙari ku binne shi a inda ya mutu nan imana ba sai an ɗauki ɗawainiyan ɗauko shi daga wancan wajen ba zuwa wani waje gaba ta ga malake cewa an yubadara au an yubadira بعضهم لقضاء دينه من ماله an yubadira ba'dhum wasu daga cikin wanda suke tsaye a wannan waje da ya rasu su yi gaugawa su je su biya mushi bashin shi imana basu sukan da ake bin shi to su yi gaugawa a je a biya wannan bashin wannan bashin kuma za a biya shi mali yace min malihi daga cikin dukiyar shi mutumin da ya bar duniyar nan idan iya da dukiya a biya mushi bashi da dukiyar shi walau ata alaihi kullihi koda wannan biyan bashin zai haɗiye dukiyar gaba ɗaya ya zamanto magada ba a bar musu komi ba to wannan shine abin da yake wajibi akan waɗanda suke tsaye akan mutumin da ya mutu mal yace fa in lam yakul lahu malun to amma idan ya kasance kuma baya da kuɗi ya ya kamata a yi sai ce fa'alar daulati an tu'addiya anhu wajibi ne akan ƙasar da yake rayuwa a ƙarƙashin rihinta ta yi ƙoƙari ta biya mushi wannan bashi to wannan kuma galibi ana magana ne akan addu'al al'islamiyya ƙasashen da musulunci ake musulunci ake ma mutane shugabanci da shi da sauransu yana ana bibiya idan mutum an san bayyana tabbas yana sai aje a yi deklare cewa wani dan wani ya rasu kuma bayyana komi sai hukuma sai ta kira wanda ake wanda ake bi bashi sai su yazo sai ta biya shi maliki cewa in kana jahida fi qada'ihi bimana idan ya zamanto yayi kokarin ya biya kawai abun ne karin shi kina a lokacin hukuma tana iya daukan dawainiyan biya mushi wannan bashi maliki to fa in lam taf'al misali irin wannan kasashen ne kaga dama ba ta yi ba ba aikinta ba ne ba to ya kamata a yi mali ce wata ɓawa bi zalika ba'aduhum jaza sai wasu daga cikin waɗanda suke tsaye kan gawan nan taɓawa'a sai ya yi ƙoƙari ya yi yunƙurin cewa shi zai biya imana ana bin wane kaza kuma bayyana ko biye kuma ya mutu sai ka ci a ku bari na biya mushi to malai ke cewa idan haka ta faru yaya hukuncin yake yace jaza ya halatta babu wani matsala kenan in wani yace zai biya mushi shikenan to wannan magana da malam yayi akwai hadisai da dama da suka magana akan ita wannan mas'ala yace wa fi zalika ahadisu akan wannan magana da ne akwai hadisai da yawa amma zan ambata wasu daga cikin su الأول بمعنى الحديث الأول عن سعد عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال حديث لقى السعد دان الأطول الله قادر دا غريش yake cewa anna akhahu mata iya da dan uwa wannan dan uwan sai mutu wa taraka 300 dirham sai ya bar dirhami 300 bimana dirhami 1 1 1 har 300 sannan kuma wataraka iyalan ya bar iyali da dama ya bar iyali fa'arattu an unfiqaha ala iyalihi yace sai na so in ɗauki wannan dirhamin nan 300 in ciyar da iyalin wannan mutumin da ya bar duniya qala sai shi sa'ad yake cewa fa qala li annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mini inna akhaka mahbusun bidainihi wannan dan uwan naka da ya mutu mahbusun an katangance shi bi ma'ana an rike shi bidainihi a dalilin bashin da ake bin shi wannan bashin da ba biya mushi ba an rike shi a dalilin wannan bidainihi fadhhab faqdi anhu manzala ce ka je ka samu ka biya mashi wannan bashin saboda har ran shi ta samu hutu an ba haka ba kuma wannan ran tana nan a rataye sa'ad yake cewa fa zahabtu fa qadaitu anhu sai na tayi na biya mashi wannan bashin summa ji'tu sai na komo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qultu ya rasulullahi qad qadaitu anhu illa dinarayn idda'atuhu mamra'atun yake cewa ya ma'akin Allah qadaitu anhu na biya mushi wannan bashi illa dinarain in banda dinari guda biyu wanda ake bin shi su kuma ban biya ba me yasa ban biya ba idda'atuhu mamra'atun wata mace ta yi da'awar cewa tana bin shi dinari guda biyu amma walaysat laha bayyinatun ba ta da hujja akai kina bin shi dinari guda biyu eh ina bin shi dinari guda biyu me hujjanki ta ce a tsakanin ni da shi ne kaɗai ba wanda ya sani kaga babu hujja shi kuma sa'ad a dalilin haka sai gibiya to yanzu yana ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru ƙala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ɗiha fa innaha muhaƙƙa ka je ka ba ta dinarin ta guda biyu saboda ita ƙin ta cancanci waɗannan dinarin guda biyu bimana saboda gaskiya take a cikin maganarta kenan abinda ta hadi na cewa tana bin shi dinari guda biyu haka nan ne wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yake cewa fa innaha sadiqa saboda ita kin gaskiya take a cikin abinda ta hadi to kaga wannan hadisi ne wanda yake mana nuni akan cewa lalle wajibcin a biya wa mutum bashin da ya bari ko da kadarorin da ya bari gaba ɗaya za su ƙare dukiyar da ya bari gaba ɗaya za ta ƙare to a biya mushi wannan bashin an yi so tukun a zo a riƙa rikicin za a raba gado wani kaza gare shi wani kaza gare shi malice akhraja ibn maja wa ahmad wal baihaqi wa ahadu isnad wa ahadu isnadaihi sahihun wal akhar mithl isnad ibn maja wa sahahahu al busairi fi az-zawaid wa siyaq al hadisi wal riwayati ath-thaniya lil baihaqi wa hiya wa ziyadati li ahmad fi riwayatin to waɗannan hanyoyin da hadisan suka zo ne malai ambata mana anan mu anan mahallu shahid mu karanta hadisin mu ji abin da ya faru a ciki sai malai ya ce athani hadisi na biyu kenan daga cikin hadisan da suke nuni akan lalle wajibcin a biya wa mutumin da ya mutu bashi kahin a rika maganan gado an samura tabnu jundub hadisi daga samura dan jundub yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وفي رواية صلى الصبح wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wata gawa a wata riwaya kuma kace a manzalla yayi sallah asuba ne falamman sarafa lokacin da ya kare wannan sallah kala sai manzalla ke cewa aha huna min ali fulanin ahadun yace ana akwai ɗan gidan suwa ne kamar misali kace ana akwai ɗan gidan suwa ne shi ne ma'ana a hahuna a nan min ali fulanin ahad akwai 'yan gidan suwa ne iyalin wani akwai wani a cikinsu fasaka talqaw mutane suka shuru wa kana idza btada'ahum bi shay'in sakatu wanda kuma wannan ladabin sahabbai ne wanda in manzo Allah yana musu magana dama wani lokaci shuru suke yi bi mana wani lokaci zai yi tambaya kowa ya shuru saboda ba san mi zai biyo bayan tambayan ba faƙala zalika miraran salasan la yujibuhu ahadun mazalla ya faɗi haka wannan ya faɗi cewa a hahuna min ali min ali fulanin ahad sai da faɗi wannan abin miraran ya maimaita ya sake ya nanata salasan har sai da faɗi so uku amma la yujibuhu ahadun ba wanda yake amsa mashi faƙala rajulun sai wani mutum bayan mazalla ya kira su uku sai wani mutum ya ce huwa za ya ce gani ya makin Allah imana ga ɗaya daga cikin iyalin gidan wani ƙala sai mazalla ke cewa faƙama rajulun ƙala kenan ana mai hadisi ke cewa kenan samura samura yake cewa faƙama rajulun sai wani mutum ya taso ya jurru izarahu yana jan izare shi gyapton shi min mu'akharin nasi daga can baya-bayan a cikin mutane kenan daga can ya taso sai ya taho yanhun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wannan mutumin da ya taso ma mana'aka fil marratayn al-ulayayn me ya hana ka ka amsa a bugon a bugo na fari guda biyu da na kiraya na ce a gidan a ‘yan gidan suwa da akwai wani kai shuru a ‘yan gidan suwa da akwai wani kai shuru sai da na sake na uku tukun ka amsa mi yasa an ta kuna a jabta ne mazala ce misa baka amsa mini ba sai ce amma ka sani wa amma inni lam'u nauwi bismika illa da khairin ka sani cewa ban kirayi iyalin gidan wane ba in ba da wani alheri da zai biyo baya ba kenan ba wani matsala bane ba ba wata cutarwa bace ba ba wani abu ya faru ba mazalla ke cewa illa in inna fulanan inna fulanan sai mazalla ya faɗo wani mutum yace wani malai sa nan bayna shartatain yace li rajulin minhum wannan fulan in wani mutum ne daga cikin iyalin shi wannan mutumin da ya taso mana wani a cikin famin su sai mazala ya ce inna fulanan ma'asurun bidainihi ai wane yana nan har yanzu ran shi bai isa zuwa ga Allah ba an katangance shi a dalilin bashin da ake bin shi ma yake cewa ma'asurun bidainihi anil janna kenan an katangance shi da shiga gidan aljanna yana nan a dakace har yanzu saboda rai idan ta kasance ta kirki ce ana kai ta cikin gidan aljanna to shi wannan bawan Allah bai kai wannan matsayi ba dalilin kuma da ya hana haka shine bashin da ake bin shi mazala ce fa in shi'tum fafduhu idan kun ga dama ku fanshe shi bi mana kenan ku je ku biya bashin nan saboda ran shi ya kai zuwa ga gidan aljanna shine fafduhu wa in shi'tum in kuma kuka ga dama to fa aslimuhu ila azabillahi ku meka shi zuwa ga azabar Allah kenan rishin biya da za ku yi kamar kun meka shi ne zuwa ga azabar Allah tunda ran tana nan a mallake to kaga wannan hadisi ma yana mana nuni akan biyan biyan bashi sai maza yake cewa falaura aitu faraura aita ahlahu wa man yataharrauna amrahu qamu faƙadau anhu hatta ma a hadun ya tsulubuhu bishai wannan mutumin da aka kira wannan mutumin da ya mutu aka kirayo dan uwan shi nan da manzo Allah ya mishi bayani sai anan samura yake cewa falau ra'aita ahlahu inda kaga yanda ɗan uwan shi famin shi wa man yataharrauna amrahu da waɗanda suka damu da al'amarin shi wannan mutumin da ya mutu inda kaga yanda qamu suka tashi suka rika kaiwa suna kawowa faƙadau anhu sai da suka biya mashi bashin nan gaba ɗaya tas yake cewa hatta ma ahadun ya ƙulubuhu bi shay'in har sai da aka waye gari babu wani wanda yake bin shi bashin komi to wannan hadisi shi ma iya mana nuni akan cewa lalle a lokacin da mutum ya mutu kenan a yi ƙoƙari a biya mashi bashi ko a samu wasu mutane su yi ƙoƙari su yi sadaukantarwa akan cewa su biya mashi wannan bashin مالك أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيحقي والطيالسي في مسنده وكذا أحمد بعضهم عن الشعبي عن سمرة وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشجن مشنج وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وعلى الوجه الثاني صحيح فقط الآية حال حديثنا ونكي إنجنتتي مالك والرواية الأخرى للمسندين والزيادة الأولى والثانية للحاكم وكذا الثالثة والخامسة وللبيحقي الثانية ولأحمد الثالثة والرابعة وللطيالسي الخامسة وله ولأحمد وأبي داود السادسة kenan duka tsare-tsaren da suka zo a cikin hadisi malam ya jingina kowane ƙari zuwa ga ga inda aka hudu hadisin sai ce athalis hadisi na uku wanda yake nuni akan biyan bashi عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عنهما قال حديث daga Jabir dan Abdullahi Allah kare yarda a gare su yace yace mata rajulun wani mutun ya rasu faghassalnahu muka mushi wanka faghassalnahu muka mushi wanka wa kaffannahu muka sanya shi cikin likafani wa hannaqnahu muka sanya mushi turare wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai maka muka ajje shi a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haisu tuda'ul janaiz a inda ake ajje gawa a mata sallah kina ha akwai wuri sananne ina kawo gawa ana so manzalla mata sallah sai ajje ta a wannan wajen yake cewa inda maqami jibril kai sunan wajen inda maqami wajen maqami jibril ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه sai muka kirayo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan yazo ya ma wannan mutumin sallah fajaa ma'ana fatakhatta khudan manzala sallallahu alaihi wasallam sai yazo tare da mu fatakhatta manzala yayi wasu tattaki khudan tattaki mana ya dan taka gaba zai shiga sun maƙala sai mazalla yake cewa la'alla ala sahibukum dainan ya ce yana yi wa wannan mutum ana bin shi ba shi ku? ƙalu na'am suka ce iya ma'aikin Allah ana bin shi ba shi dinarani ana bin shi dinari guda biyu fatakhallafa sai mazalla salasalama sai ya yi baya da ya yi baya sai ce sallu ala sahibikum ku yi sallah ga ɗan uwanku bi mana ku mishi sallah saboda hatsarin da bashi yake da idan mutum ana bin shi bashi ya mutu mazala baya mishi sallah Allah kare mu to mazala sai baya sai ce sallu ala sahibikum faqala lahu rajulun sai wani mutum yake cewa minna a cikin mu inji Jabir yuqalu lahu ana kiran shi da sunan Abu Qatada da ya gama Allah ya yi baya sai ce ya rasulallahi huma alayya ya ma'aikin Allah wannan dinarin guda biyu da ake bin shi sun komo kaina na ɗauki ɗawainiyan cewa zan biya su faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu huma alaika wa fi malika sai mazala ya rika cewa huma alaika wannan dinarin biyu suna kanka kai abu qatada wa fi malika kuma haƙƙi ne a cikin dukiyarka kenan dalili akan cewa yanzu bashin ya tashi daga saman shi wannan mutumin da ya mutu ya kuma saman abu katada amma dai hukuncin baya tabbata har sai lokacin da wannan mutumin da ya dauki dawainiyan bashi in ya biya to a wannan lokaci manzo Allah yake cewa huma alayka wa fi malika wal mayyitu minhuma bari ka sani cewa wannan mamacin ya wohinta ya barranta daga waɗannan dinarin guda biyu ka yarda da haka faƙala na'am sai ce eh ya ma'aiki Allah na yarda fa salla alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sai ma wannan mutumin salla fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza laqiya aba qatada yaqulu wa fi riwayatin manzo Allah sai zamanto in ya hadu da Abu Qatada yana cewa a wata riwaya kuma yake cewa thumma laqiyahu min al-ghadi sai manzo Allah ya hadu da Abu Qatada a washe gari kai tsaye da da shi faƙala sai ke cewa ma sana'ati dinarani yace Abu da me labarin waɗannan dinarin guda biyu na jiya kaga wannan shugaba kenan yana bibiyan abubuwa a yanda ya kamata an yi ko ba a yi ba ka biya ko ba ka biya ba ma sana'ati dinarani qala ya rasulullahi innama mata ams ya ma'aikin Allah ai jiya ne ya mutu zan biya wannan wata riwaya yake cewa hatta kana akhira zalika wa fi riwayatin wa fi riwaya wa fi riwayatin ukhra bi ma'ana hatta kana akhira zalika ya ma'aikin Allah a bayani har zuwa wani lokaci wanda ba wannan ba a wata riwaya kuma yake cewa summa laqiyahu min al-ghadi fa qala sai manzo Allah ya hadu da Abu Qatada a washe gari sai ya ce mishi ma fa'ala ad-dinarani miye labarin waɗannan dinarin guda biyu ƙala sai abu ƙata da yake ce ƙad tuhuma ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah na biya bashin waɗannan dinarin guda biyu ƙala sai mazala yake cewa al'ana hina baradat alaihi jiddu yanzu ne zai samu sauƙi a cikin a gangan jikin shi imana yanzu ne abin da aka yake wannan kan nashi na bashi a yanzu ne ya sabka shi wancan mutumin da aka binne مالك أخرجه الحاكم والسياق له والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد حسن كما قال الهيثمي وقال الحاكم وأما الحاكم فقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي شما حديثنا عندك إنجتتي والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده kenan wannan shine hadisi na uku wanda yake mana magana akan abin da ya shahi a gaggauta biyan bashi in bayyana daga cikin dukiyar shi to ayi kokari a samu wasu bayin Allah da za su iya biya sai malici yake cewa tambihan fadakarwa akan wannan mas'ala ta biyan bashi ko kuma ka ce fadakarwa akan waɗannan hadisan da shi malam ya kawo malaka cewa a fada hazal hadis wannan hadisin na ƙarshe ya mana nuni akan anna qada'a abi qatada cewa biyan bashin da abu qatada zai yi liddaini wannan biyan bashin da zai yi kana ba'da salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ala almayyit ya kasance bayan manzon Allah ya ma wannan gawar sallah ce bayan shi ne tuku aka zo aka yi magana na biyan biyan bashi bimana ya ɗauki alkawali zai biya amma bai biya ba daga ɗaukan alkawali kai tsaye shigo manzala sai ma wannan bawan Allah sallah a cikin hadisi haka zamu fahimta sai ce wa hadha mushkilun yace a ƙarƙashin wannan akwai wani abu mai rikitaswa faqad sahha an abi qatada nafsuhu annahu qadahu qabla as-salat yace duk da wancan hadisin ya inganta amma akwai hadisan da suka tabbatar da cewa abu qatada ya biya wannan bashin tun kahin manzon Allah ya ma wannan bawan Allah sallah malice kama sayati dhikruhu fil mas'alati al wahida wal 50 kamar da mas'alar za ta zo a nan gaba a can mas'ala ta gaba mas'ala ta 51 war take karkashin safha ta 85 malice fa in lam tahmilu al qissa ala al ta'addudi fa riwayatu abi qatada as-sahhu min hadisi jabirin a nan sai yake cewa fa'illam tuhmal alƙisatu ala ta'addu wannan ƙisar da aka kawo ta ba da labarin cewa wani mutum ya mutu an kawo an ajiye shi manzalla ya zo zai mashi sallah sannan ya tambaya aka ce akwai bashi akai manzalla ya baya da Abu Qatada ya ce ya dauki yauni sai manzo Allah ya mishi sallah mal ya ce wannan riwayar fa in lam tuhmal in ma ba a dauki wannan kissa ba ala ta'addud fi riwaya fa riwayatu Abi Qatada asahhu idan misali aka aka ce ga hadisai da yawa sun zo suna ta'addud man hadisi kaza zo kaza kaza kaza sun zo idan zaman to ba iya hada kansu gaba daya kaga shi wannan hadisin na na Jabir wanda Abu Qatada ya alƙawarin zai biya yaushe ne biya a siyakin hadisin yana nuni an biya wannan bashin ne bayan manzon Allah ya mushi sallah ko to sai mallai yace fa riwayatu Abi Qatada as-sahhu min hadisi Jabir riwaya ta Abu Qatada ta hi inganci sama da hadisin Jabir yace li anna fihi Abdullah ibn Muhammad ibn Uqayl bin Aqil wa fihi kalam saboda a cikin riwaya ta Jabir akwai wani mutum ana kiran shi da suna Abdullahi dan Muhammad dan Aqilu a shi kuma wannan mutumin akwai maganganun malaman hadisi akan shi bi ma'ana bai huta tsabba bai wanye ba wasu sun dan wannan kin shi kadan sai malaika ta wa huwa hasanul hadisi amma hadisin shi ana amsa amma da sharadi fi ma lam yukhalaf fihi a cikin abinda wani wanda ya hishi bai saba mishi ba idan misali mutane ne guda biyu an yarda da wani amma kuma an hi yarda da wani yanzu wannan da aka yarda da shi sai zo da wani hadisi sai kuma wancan da aka hi yarda da shi da ya zo da wani hadisi sai aka ga hadisin da wancan da aka hi yarda da shi ya zo da shi yana warware hadisin da wannan ya zo da shi ka kenan shi wanda aka yarda da shi sai a dan mai da shi gehe sai a dauki wancan da aka hi yarda da shi shine bayanin da malaka so ana wa huwa hasanul hadisi ma lam yukhalif fihi ma lam yukhalaf fihi ya ce wa amma ma'al mukhalafati falaisa bi hujja amma daga lokacin da ya zamanto shi wanda aka yarda shi dinnan aka samu wani wanda aka hiyarda da shi ya saba ma wannan to a lokacin kuma falaisa bi hujja ba hujja da wannan mutum kenan za a ɗauki wanda yake sama da shi malice wallahu alam sannan kuma yace afadat hadhihi ahadith waɗannan hadisan sun nuna mana annal mayyita lalle mutumin da ya mutu yuntafa'u ya awa yantafi'u bi qada'i ad-dayn anhu yana amfanuwa ta hanyar abiya mushi bashi idan wani ya biya mushi bashi wannan abin zai amfane shi to akwai ta ka'ida kuma da take sananna kamar da malam zai magana anan gaba yake cewa kenan anan dai zai amfani da wannan bashin tun daga wasu sun doki wani bashi kuma zalla ya yarda mazalla ya ma wani sallah sai yake cewa walau kana min ghairi waladihi koda ya zamanto wanda zai biya bashin nan ba ɗan shi ba ne ba ba a cikin famin shi yake ba sai ce wa annal qada'a cewa wannan biyan da za a yi yarfa'ul azaba anhu zai daga mishi yana zai cire mishi azabar da za a mishi tunda bashi ne ana bin shi ya za ka samu wani in ya zo biya wannan bashin ko da ba a cikin iyalin shi yake ba wannan laihin na bashi ya safka daga saman kan wannan mutumin da ya mutu zai amfana da wannan malika ce fahiyya min jumlati al-mukhassasat yace to wannan iya ɗaya daga cikin abubuwan da aka keɓance li umumi qawlihi tabaaraka wa ta'ala a cikin gamamman magana da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da yake cewa allaysa lil insani illa ma sa'a ai babu wani abin da zai iske dan adam bayan ya bar duniya ko kuma a lokacin da yake raye ya kare ya koma zuwa ga Allah to ba wani abu na alheri da zai iske shi illa ma sa'a sai abin da shi bawan ya kai ya kawo a kan shi kamar yaya misali masallaci ne ya gina kaga wani sadaka ce jariya shi yama kan shi yanzu wannan ko ya bar duniya ladan zai rika iske shi ko kuma a wani ilimi ne ya bari al'umma suna amfanuwa ko kuma a wani wani yaro na kirki ya mutu ya bari yake mai addu'a to amma kaga wanda zai biya wannan bashin aka ce ko ba daga cikin iyali shi bane ba ko wannan biyan bashin zai amfani wannan mutumin to wannan iya ɗaya daga cikin ayyukan da aka keɓance misali mutum ne ya mutu aka gayyato wasu mutane su zo su karanta mashi ƙur'ani wannan karatun ƙur'ani da suka yi kansu suka ma ladan biye ba zai iske shi ba saboda baya cikin ayyukan da shi yi a ƙarƙashin wannan ayata wa allaisa lil insani illa illa ma sa'a amma misali ɗan shi ya zo ya karanta ƙur'ani ya ce ya ubangiji ladan wannan karatun na sadaukantar da shi ga mahaifina to wannan abin zai iske shi saboda shi ɗan a karan kan shi iya daga cikin masa'a na mahaifin shi mahaifin shi ya kai ya kawo ya ya aihe shi aka zo aka bashi tarbiyya akai kaza akai kaza akai kaza kenan ya daga cikin aikin da mahaifin ya bari a duniya to amma haka kawai wani zikau daga wani waje ya zo a wannan ladan ba zai iske ka ba shi da malai fahiya min jumlati al-mukhassisat li'umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa allaysa lil-insani illa ma sa'a sai ce wali qawlihi sallallahu alaihi wasallama kuma da inda magana da manzon Allah yake cewa idza mata al-insanu in dan adam ya mutu in qata amaluhu aiki shi gaba ɗaya yanki ba za ka yi sallah ka samu lada ba saboda ka mutu ba za ka yi azumi ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba yake cewa illa min salasin te sai ta abubuwa guda uku ko sadaka jariya ko ilimi ana amfanuwa da shi ko kuma ka mutu ka bar yaro na gari to amma anan an ambaci wani abin da bai cikin waɗannan abubuwan guda uku amma kuma aka nuna cewa zai amfani wannan mutumin da ya mutu kenan sai mu keɓance shi daga cikin wannan gamammar ga wambar ka'idar ta wa an laisa insani illa masa musani ba ko an gane aiwa to amma anan kuma kar wani ya zaburo ya ciyo ai ni ne ne aikin kuma na ce Allah ya bashi ladan baka da wannan ikon yanzu anan ma abinda mala yasa ya ce fa hadhihi fa hiya min jumli min min jumlatil mukhassisat me yasa mala ya faɗi wannan magana saboda hadisan da aka karanta a baya ai manzalla ne ce idan ma tabnu adama in qada amaluhu illa min salas ko ko manzo Allah ne tabbatar da cewa in aka biya wa mutum bashi bayan ya bar duniya abin zai amfane shi an gane kenan wancan ma manzo Allah tabbatar da shi wannan ma manzo Allah tabbatar da shi wannan shine malace rawahu al-bukhari rawahu muslimun wal bukhari fil adab al-mufrad wa ahmad ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه شيء آخر سيتي amma kuma anan mahallin bambaci tsakanin abubuwa guda biyu yanzu shi mutumin nan da yake bare ga wannan mutumin da ya biya mishi bashi zai iya biya mishi bashi amma bayya iya yin sadaka da sunan shi Allah kai ladan kabarin shi an gane shine yace walakin yace amma da alqada'a anhu shay'un biya mishi bashi wani abu ne daban wanda manzo ya tabbatar da shi wattasadduq anhu shay'un akhar yi mushi sadaka kuma da sunan abin ya kai zuwa gare shi wannan kuma wani abu ne daban maliki ta fa innahu akhassu min at-tasadduq saboda biya mushi bashi shine mafi takaituwa akan abin da ya shayi sadaka kenan babin sadaka ba bude ta wannan kofar ba abinda aka bude a wannan kofar shine mi shine ka biya mushi bashi kawai sai yake cewa qad naqala ba'dhum al-ijma'u ala ala wusul as-sadaqati ila al-mayyit mutlaqan duk da cewa wasu daga cikin malamai an naqalto ijma'i na malamai akan cewa idan mutun ya mutu ka mushi sadaka sadakan zai iya iske shi sun yi magana a sake bi ma'ana kawai iske shi zai yi babu wani tantama akan haka malice fa in sahha zalika idan wannan maganar ya tabbata yayi lamba a ƙasa ko ya sauko yake cewa in lam yasih in kuma bai tabbata ba kama sayati tahqiquhu kamar yadda bayanin zai zo anan gaba kenan shi mal ana ya ce an naqalto ijma'i to kuma in haka in ya tabbata fihi akan wannan mutumin da ya mutu yace wa illa fal ahadithu allati waradat fi at-tasadduq anhu inma mawriduha fi sadaqati al-walad 'anil walid hadisan da suka suka yi magana akan cewa mamaci a mushi sadaka kawai maganan da suka yi sun yi magana ne akan sadaqatil walad sadakar da da zai bayar da ita anil walid game da mahaifin shi mahaifinka ya rasu kana da dukiya ko da baka da dukiya dan abin da kake da ka bayar da sadaka ka taimakawa wasu a cikin zuciyarka da niyyar cewa Allah ya kai wannan ladan wajen mahaifina wannan tabbas zai tafi kenan suna magana ne akan sadakar da ɗa zai ma mahaifin shi ba wani haka daga gehe ba ya zo ma wani yake cewa wa huwa wa huwa min kasabihima bi nass alhadith saboda shi ɗa yana daga cikin abin da kai ka tsururta a cikin rayuwarka imana ya samu ɗan nan a dalilin sababin ka kai kenan iya cikin aikin da ka bari a duniya kamar ka gina masallaci ko ka gina rijiya ko ka bar kaza ko ka bar kaza na sadaka jariya yanda ladan zai rika iske ka to haka shi ma ɗanka in yi wani aiki na alheri ya kai ya sadaukantar da wannan ladan zuwa gare ka ladan zai iske ka shi ne ke cewa wa huwa min kasbihima bi nassil hadith to yanzu kenan hadisi shi yazo ya ce da in ya ma mahaifi sadaka sadaka ta musu to ya kamata a yi kiyasin da akan wani wanda ba shi ba a ce misali a ni ma annan yayi kawai shi kenan ai ba sai dan shi ba dole ya kamata a yi wannan kiyasin ko ko bai kamata ba sai ma ce fala ya juzu fala ya juzu qiyasul gharibi alaihima bayya halatta a yi ƙiyasin wani baƙo ɗan shige alaihima a kan mahaifi da maɗaɗan shi in mahaifi ya maɗan shi yana nan in mahaifin ɗaya mahaifin shi shi ma iya nan amma wani wanda ba su ba ya shigo cikin wannan abin malice fala ya juzu baya halatta sai ce li'annahu qiyasun ma'al fariq saboda kayi ƙiyasi ne akan wani abin da ba suke rabe da juna kama huwa zahirun kamar yadda abu ne ga shi na a bayyane karara har mu je ƙarshe insha Allah sai mu wannan kama huwa zahirun kamar yadda ga shi na abu ne wanda yake bayyane karara sai malai yace wala qiyas wala qiyasu sadaqati ala alqada kuma babu yanda za a yi qiyasin tunda an ce wani in ya biya mishi bashi yayi ka ce yau an an ya biya mishi sadaka ma kuma lahiya lau an ya mai sadaka ma lahiya lau ne babu wannan inji malam sai ce li annaha saboda ita sadaka a ammu ita ta hi faɗi ta hi gamewa minhu a kan abin da ya shahi biyan bashi kama zakarna kamar da aka ambata a baya wasa ya ati li hadhihi almas'ala ziyadatu bayanin fil mas'alati as-sabi'a as-sabi'a ashar ba'da al-mi'a kamar da ƙarin bayani akan wannan mas'ala malai yace zai zo mana a mas'ala ta 117 a gaba insha Allah ta'ala to wannan hadisi na uku da malayin ambata kenan akan shi ne ya tambihi guda biyu sai yake cewa alhadisun rabi hadisi na hudu daga cikin jerin gwanon hadisan da suke nuna cewa a biya wa mutum bashi a lokacin da ya bar duniya kar a kyale shakana ya ce hadisu jabir radiyallahu anhuma jabir anna abahu istushhida yawma uhudin ma'aifin jabir ya yi shahada a ran da aka yaƙi uhudu wa taraka sitta banatin ya bar mushi yara ɗiya mata guda shidda wa taraka alaihi dain kuma ya bar mushi bashi yawa wannan bashin ana ƙadarta shi da na wuskan wuski guda talatin kuma shi yaro ne ƙarami jabir shi lokacin da ya aure mazalla ke cewa jabir a labari ya iske ni cewa kayi aure yace kwarai kuwa ma'aikin Allah yace budurwa ka aura ko bazawara yace bazawara na aura sai manzo Allah yace mishi halla bikran me yasa baka aure budurwa ba kamata wasa ta maka wasa da sauran mun ganin da manzo Allah yana sai yace ya ma'aikin Allah mahaifina ya rasu ya bar muni ya diya ma ƴan mata guda shidda kannuna ne idan na aure wata yarinya alƙararrama wanda kansu ce ko sa'arsu ce ko na makamancin wannan tsarin ba zai ta yi da kyau ba ya ce shi sa na haƙura da auren budurwa na zaɓo ba zaura da ta san yau da gobe saboda ta kula da waɗannan yaran guda shidda a jabir yake ta fashtar da al'urama'u fi hukukuhim sai waɗanda suke al'urama'u su ne masu bin bashi masu bin bashi ishtar da suka matsa mini fi hukukuhim a kan can sai an biya su haƙƙinsu ya ce falamma hadarahu a hidadun nahli lokacin da hadarahu lokacin da ya iso mushi mi ya iso zuwa ga jabir bi mana hidadun nahli lokacin tsinkan dabino bi mana yanzu mahaifin shi ya mutu ya bar bashi na wuski na dabinai talatin sannan kuma suna da garkawar take ta dabino ce to lokacin tsinkan wannan dabinon yayi shine hadarahu hidadun nakhli lokacin tsinkan dabino ya riski jabir sai mutane sai masu bin bashi suka matsa mishi to shi kuma kahin yazo shi a nashi tunani cewa wannan dan dabinon da suke da bai isa ya biya waɗancan bashikan da suke kan mahaifin shi ba yanzu me yayi ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya rasulullahi ya makin Allah qad alimta ya makin Allah haqiqa ka riga ka sani anna walidi lalle mahaifina istushhida yayi shahada yawm uhud a ranar yakin Uhud wa taraka alaihi dainan kasiran kuma ya bar bashi da yawa wa inni uhibbu an yaraka al-ghurama ya maki Allah ina so ka zo wajen biyan bashin nan masu bin bashin nan su ganka bi mana sun tsananta mushi yace kenan in suka zo yaro ne kuma karami in suka zo shi kadai ne tabbas zai wahala amma la Allah ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana ce a ni na bar ma nawa na ta sai wannan dabara yace ina so mutane su ganka wa inni uhibbu an yaraka an-nas wannan al-ghurama wannan masu bin bashin su an suka zo su same mu tare qala sai manzo Allah ya ce ma Jabir izhab fa baydir ka je kai baga baga fa baydir shine kai baga baga fa baydir kullu tamrin ala hida ka je kowanne dabino ka mishi bagashi dabino kala ne daban-daban akwai baki akwai ja akwai wane ne kowanne kala ka mishi bagashi kenan shine abinda manzalla cewa Jabir je haka nan fa fa'altu Jabir yake ta sai naje na aikata haka thumma da'awtu sai dai kira fa gada alaina hina asbaha shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gada alaina sai ya bugo sakko ya zo zuwa gare ni hina asbaha lokacin da ya waye gari falamma nazaru ilaihi lokacin da suka yi dubi zuwa gare shi ughrubi fi tilka sa'a sai suka ɗauki wani yanayi sabo ma mutane da suke bi bashi yake cewa ugurubi kamar an ruɗe su a kaina sai suka ƙara matsawa fitilka sa'a a wannan lokacin falamma ra'a ma ya suna'una lokacin da mazalla ya ga abinda wannan masu bin bashin suke yi da gaske suke sai mazalla ya tashi a ƙafa haula a ƙafa haula a azumiha baidaran mazala sai tashi sai ya a'zumiha baidaran salasan sai mazala ya tashi sai je daidai bagar da ta yi kowace baga yawa sai mata kewayawa uku wada'a yayi addu'a fi samariha a cikin wannan dabinan bil baraka akan Allah ya sa musu albarka mazala da ya ga wannan mutanen a fasace suke kuma ba wanda zai kusa daga nan sai an bashi wani abu sannan kuma dabinan kaɗan ne sai tashi sai je baga da ta yi girma a azamiha sai mata kewaya uku sai tsayaye addu'a akan wannan sun majalasa alaihi sai zauna kuma akai akan baga kenan sai zauna daidai baga sun maƙala sai ke cewa odu'u ashabaka to kira mutane suke bin bashi kowa su zo ɗaya bayan ɗaya fama zala ya kiru lahu bai gushe ba yana auna musu wane ya zo wuski nawa ne wuski kaza a auna mushi ya tahi wani nawa ne shi ma auna mushe ta yi fama zala ya kilu lahum hatta addallahu amanata walidi ya ce har sai da Allah ya biya wannan amanar ta mahaifina bi mana masu bin bashin nan gaba ɗaya sai da aka ba kowa bashin shi aka ƙare sai ke cewa wa ana wallahi jabir yake cewa kuma ni wallahi ina muku rantsuwa da Allah radin an yu'addi Allahu amanata walidi ina mai cike da yarda dama a cikin zuciyata cewa da izinin Allah Ubangiji sai ya biya wa mahaifi na bashin shi. Kenan wannan yana nuna akan cewa ya sani ba da binonsu ba ne ya biya wannan shi sun wannan bashin. Bayan shi ke cewa wala arji'u wala arji'u ila ila akhawati bi tamratin yake cewa ina yarda ina ina shirye Allah ya biya wa mahaifina bashin nan gaba daya na yarda da haka kuma ina da garanti cewa Allah sai ya biya mishi bashin a biya wannan bashi yake cewa wala arji'u koda bazan koma ba ila akhawati zuwa ga waɗannan ƴan uwan na mata guda shidda bitamratin koda da dabino dai misali bazan koma zuwa gare su ba in dai mun biya baban bashi ya biyu to alhamdulillah to irin ɗaya kamata mutum ya gangashe ka ba shi tarbiyyar da zai kula da irin waɗannan abubuwa wani mai kuɗa ke ba da labarin shi bai da lahiya fa ya shiga cikin wani yanayi kawai da matan shi da ‘yan wani suka haɗa kai da iyan likita ma a kai shi likita iya da kuɗin da za a iya hudda shi ƙasashen waje a kai shi a mashi magani suka ce a ba za a hudda shi ba kawai mutumin da ana ga cewa ba yi ba zai a musu asarar dukiyarsu yanzu irin wannan dan ya biya maka bashi kuma Allah ta taimake shi sai ya warke to da ya warke ba ya ce kuma kun gani cewa in Allah raka ya mutu sai na ƙare su to shi gurin shi jabir Allah subhanahu wata'ala ya biya ba shi ko da ba zai koma da komi gida ba shi ya yarda da haka yake cewa fa fasallamtu aiwa fasallamtu wallahi albayadira kullaha sai na bayar da waɗannan albayadir su ne baga-baga na dabino gaba ɗaya hatta inni an zuru ilal baidar har sai da ta kai ina dubi zuwa ga wannan bagan na dabino allabi alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gehen shi ka annahu lam yanqus tamratan wahidatan kai ka ce wannan baga ba a ɗauki dabino ɗaya ma a cikinta kawai a yanda take nan kuma bayan an biya bashi an ƙara ma a haka nan take wannan iya daga cikin karama mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ta fawafaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba sai nazo ne sallar magriba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu sai na ambata wa manzon Allah ai an biya kowa ya ma'aikin Allah kuma da bino iyanan kaya guda fa dhahika sai manzon Allah ya dariya sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzala yake cewa jabir iti ababakrin wa umara fa akhbirhuma wannan labarin mai daɗi ka je ka bai wa abubakar da umar wannan labarin faƙala da yawa su labarai suke cewa laƙad alimna ai dama muna da yaƙinin sani akan cewa iz sana a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya aikata ma sana a abin da ya aikata an saya kunu zalika cewa dama haka za a yi su sun san manzala sallallahu alaihi wasallam min qadimin zaman eh ai akwai irin awwal da aka yi da yawa a lokacin da ake gina ramin khandaq ma irin haka ta faru duk da cewa wannan bayan an yi khandaq bayan sai da aka yi badar to aka zo aka yi khandaq kenan al'ayi ta halde wani abu ne wanda yana maimaituwa a huddo wata madara cikin dan kofi manzala ya sa hannun shi a ciki ya motsa a ba mutane goma ko sha wani abu su sha kuma su barta yadda take ko abinci a zo a fara ci a ƙara cin abincin kowa ya ƙoshi kuma abincin yadda aka isko shi kuma aka za a bar shi to shine suke cewa abubakar umar suka ce a ai mu dama mun rige mun sani cewa is sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a an sai yakunu zalika cewa lalle abin da zai faru kenan malaci akhrajahu al-bukhari wa siyaqu ma'a ziyadati lahu yake cewa wa rawahu bi nahwihi Abu Dawud wa Nasa'i wa Darimi wa Ibn Majah wal Baihaqi wa Ahmad muqawwalan wa mukhtasaran wa fihi inda Ahmad ziyadatun kathiratun lam uriduha khashyata al idala yace akwai wannan hadisin yazo da wasu kare kare ma a wajen Imam Ahmad yace amma ban kawo su anan ba saboda kar in tsawaita magana to hadisi na biyar da malam zai kawo duka yana tabbatar maka akan waccan gabata a biya wa mutum wanda ya mutu bashi ko a cikin dukiyar shi ko a samu wani bawan Allah daga cikin mutanen da Allah hore musu ya ce ya ɗauki ɗawainiyar cewa zai biya mushi wannan bashi alhadisul khamis hadisi na biyar a yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya koma fa yakhutubu mazala yana tashi yayin khutuba fa yahmadullah ya ma Allah godiya wa yusni alaihi ya ma Allah yabo bima huwa ahlul lahu kan abinda Allah ya cancanta a yabe shi kenan yabo da zaka ma Allah sai ka takaito akan abin da ke haƙƙin Allah ne waya qulu manzo Allah yana cewa man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda ya batar da shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya lahu to ba a samu ba wani wanda zai shiryar da shi inna khairal hadisi ku sani cewa mafi ingancin magana mafi alherin magana kitabullahi shine littafin Allah subhanahu wataala wa khairal hadi sannan kuma fiyayyen shiriya shine hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ita ce shiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah ya zo ya ishe ka ka rike shi ka bar duk abinda wani zai kawo maka wanda ba shi ba wa sharral umuri sannan mafi sharrin al'amura kuma muhdathatuha sune kagaggun abubuwa a kirkiro kaza a kirkiro kaza a kirkiro kaza da sune sharrin abu wa kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abin da aka kaga bid'a ce wa kullu bid'atin dalala ita kuma kowace bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar ita kuma kowace bata makomanta gidan wuta ne manzala ya kasance ya komu fa ya in zai khutba yana karanta yana yana faɗin waɗannan maganganu sai ce wa kana idza zakara sa'ata ihmarrat aynahu manzala a cikin jawaban shi da yake in ya ambaci tashin kiyama sai idanun shi su jajjawur ihmarrat aynahu wa ala sautahu sannan ku sautuhu sannan kuma sautin shi sai ya daga muryar shi irin shi sai ya daga muryar shi washtadda ghadabuhu kuma kushin shi ya tsananta ya fusata idan shi sai ja sautin shi ya sama ka annahu munziru jayshin kai ka ce mutun ne a hilin yaki yana ma runduna magana cewa waɗannan ku yi kaza wannan ku yi kaza wani bari kaza wani kuma wuri kaza yaqulu yana cewa sabbahakum wa masakum sahiyarku marecenku mana yana yana shiryar da su yana yana faɗa yana faɗi musu abubuwan da ya kamata su yi manzalla yana cewa man taraka malan waɗancan abubuwan suka faru a hadisan da makaranta na baya a lokacin da daula islamiyya ba ta zauna ba kenan yanzu da daula ta zauna aka samu kuɗi manzalla ya cewa man taraka malan duk mutumin da ya mutu ya bar kuɗi fali warasatihi na iyalin shi ne masu gadan shi sai ce wa man taraka baya'an dukkan mutumin da kuma ya bar iyali yara ne mata ne kaza ne audainan ko kuma ya mutu ya bar bashi fa'alayya wannan bashi yana kaina in ji mazalla sallallahu alaihi wasallam shi na lake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim raufur rahim iya da tausayi karshe in ka bar kuɗi na iyalinka ne amma in ka bar dandazon jama'an da ba a sanya zai da su ba iyali haka kuma ka bar dandazon bashi wanda ba wanda zai biya maka mazalla ce fa alayya ni zan biya shi wa ilayya kuma a kawo abin zuwa gare ni wa yake cewa wa ana aula bil mu'minina dan ya rubuta rubuta a ciccire wa ana aula bil mu'minina ni ne mafi mafi cancanta ga masu imani akan in musu abin da ya kamata in maye musu gurbinsu bayan sun mutu malaki cewa fi riwayatin bi kulli mu'minin ana aula bi kulli mu'minin ni ne mafi dacewa da dukkan wani mutum mai imani min nafsihi akan kanshi ma malaki akhrajahu muslimun wan nasa'i wal baihaqi fi sunani wa fil asma'i was sifat was sifat yake cewa ahmad wasiyaq lahu wa abu na'im a cikin littafin hilyatu al-hilya yake cewa waziyaratu al-ula lahu walin nasa'i wal bayhaqi wa isnaduha sahihun ala shart muslim waziyada thaniya lahu wal bayhaqi wa thalithatu war rabi'atu li ahmad war riwaya thaniya li muslimin wa fil babi an abi hurairata inda ash-shaykhayn wa ghayrihima sanan kuma a cikin wannan babi kenan akwai wannan malam ya hada hanyoyin da hadisan hadisin yazo wannan shi ma yana mana nuni akan kenan mutum idan ya mutu babu wanda zai biya mushi to tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai biya mushi bashi saura hadisi dai mu karanta shi sai mu tsaya malika ta wa fil asadis an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hamala min ummati daynan manzala yake cewa duk wanda ya dauki dawainiya ga al'umma ta ya daukan mata yaunin bashi summa jahada fi qada'ihi ya yi ta ƙoƙarin ya za a yi biya wannan bashin famata a cikin ƙoƙarin ya ɗauki yaunin ya biya bai biya ba sai ya mutu walam ya ƙudihi bai biya shi ba mazalla ce fa'ana waliyuhu ni ne majibincin lamarin shi ni zan biya bashin to kaga waɗannan duka suna mana nuni akan cewa in mutum ya mutu ko a biya a dukiye shi ko kuma a samu daula ta biya ƙasar ka ta biya ko kuma a samu wasu daga cikin ɗaiɗaikun mutane wanda suke da dama da za su iya biya su biya مالك أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقال المنذري رواه رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ونحوه في المجمع إلا أنه قال ورجال أحمد رجال رجال الصحيح وفي فتح الباري فوائد مهمة في هذه المسألة مالك ينزو يازو قرشن wannan mas'ala wace mas'ala ce ita ce a lokacin da mutun ya mutu abin da yake wajibi akan waɗanda suke tsaye a kan shi su kula su rihe mishi idan shi sannan kuma su yi ƙoƙarin yi mishi addu'a sannan kuma a biya mishi bashi sannan kuma a binne shi a inda ya mutu ba sai an ɗauke shi an kai shi wata ƙasa ba sannan kuma idan akwai bashi a kan shi su biya sai malai yake cewa wa fi fathil bari a cikin littafin fathul bari yake cewa fawaidul muhimma akwai wasu fa'idodi masu muhimmanci fi hadhihi mas'ala akan wannan mas'ala ga dalibi ilimi ke ne je san fatul bari karkashin wannan mas'ala ya sake karanta abubuwan da malamai suka rubuta insha Allah ta'ala kenan nan zamu dakata sai kuma sati na sama Allah subhanahu wataala ya kadarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم نعم مالك.